بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قلنا من هذه وشنو قلنا yau nawa ga wata ne? 24 ga wata na? 24 ga wata rajab ko? أها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم 24 ga watan Rajab hijira tana da 1444 wanda ya dace da Laraba 15 ko 16 lokacin 15 ko 15 ga watan biyu miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin ainihin fiƙin malikiya a littafin akrabul masali muna cikin ainihin akala ko wa rukunuhu rukunin shika don kowane abu za ka samu yana da arkan idan aka ce arkan shine jam'u rukun ba to kowane rukuni in an rasa shi guda ɗaya to fa ainihin abun ba zai samu wurin zama ba yanzu misali arkan na wannan ɗakin da muke ciki ai su ne garin hudun nan ko yanzu kowane ɗaya idan ka rushe shi kaga wajen zai rauni in ku ka ɗibe su gaba ɗaya kaga ainihin ɗakin ma zai tashi aiki to arkan na shika na farko dai ahadun shine ahadin shika ɗin ba wai kowane mutum ne ya saki kowace mace za a ce shika yayi ba sai idan shi ɗin yana da ahaliya na cika ya zama shi ne mijin wadda za a saka ko kuma ya zamo wakilin mijin da za a saka ɗin mijin ne wakilta shi ya saka ko kuma ya zamo waliyin mijin ne idan mijin ya zamo yaro ƙarami ne ko mahaukaci ne in ko ba haka ba shi ba mijinta ba shi ba waliyin mijinta ba ba mijinta ne wakilta shi ba to wannan shi kan dai yayi a banza bai yi ba wa qasdun sannan abu na biyu sai an samu nufin shika ɗin lokacin da zai saka ya sake ta da niyyar shika wanda inda kawai ko baki ya ɗauke shi ko kuma bai iya harshen da ya shikan ba ne sai yake faɗi shi ya ɗauka wani magana ne na yabo a shi shika ne wa mahallun sannan inda shikan zai faɗa shi ne matar wa lafzun sannan a samu lafazin shikan lafazin shikan in ma sarihin lafazi wa in ma kinaya sarihi ko kuma kinayan da ba sarihi ba ko kuma abin da zai tsaya a matsayin lafazi din kamar rubutu ko kuma ishara ga kurma da sauransu to wayannan hudun su ne arkan na shika din da aka rasa ɗaya daga cikin su sai mu ce shika biyu ba wa innama kawai yasiku shi shika yana inganta ne min musulmin daga musulmi yanzu miji da mata misali sun dade a unguwan nan ba musulmi bane suna fada ya sassake ta ya daddake ta yi waye waye a shirya a dawo an dade ana yi sai yau suka zo suka musulunta to yanzu wancan abin da suka yi din duk ba shika bane saboda me saboda an rasa ainihin sharadi na musulunci wancan shikan da ya mata lokacin da suke kafirci da suka shigo musulunci wannan shikan ba shika bane saboda lokacin da ya sake ta ba musulmi bane sannan mukallafin balagagge mai hankali banda yaro karami ko mahaukaci yaro karami ko mahaukaci ko ya saki matarsa ma bata saku ba saboda an rasa sharadi ko kuma an rasa ainihin taklifi walau sakira in ko ya zama musulmi balagagge mai hankali ya saki matarsa walau sakira haraman ko da ya yi maye da haram ya sake ta ta saku wannan mayen kuma ka duba a ijiya ya ce mai yaza amda ko ya san abin da yake yi ko yana fitar da abin da yake in dai abin da ya sha yi maye din na haramun ne kuma ya sha shi a sanin shi to kaga shi yayi dalilin kaucewa hankalin saboda haka yanzu za a hukunta shi a shika shika yayi ka itikihi kamar inda mutum ya sha ya marisa ya saki ya yanta bawan shi ko baiwan shi wannan yancin shi ma ya tabbata wa jinayatihi kamar jinayoyin shi wanda ya yi maye shi ma za a kama shi da jinayen shi na kamar ya aikata da gangan ne za a zartar mar da hukunci yanzu misali mutum ne ya sha giya ya yi marisa kawai sai ya ɗauki bindiga ya harbe wani ba ruwanmu da cewa wai ya sha giya ne don me ya sha ai shan shin din haramun ne ba ruwanmu da yana cikin maye za a zartar mar da hukunci kamar da gangan yayi haka duk sauran jinaya abu ukun nan wajen shika wajen yan tabawa wajen jinaya ana kama duk mutumin da yayi maye da ainihin abin haram bi khilafi uqudihi amma da sabanin kulle kullen mutumin da yayi maye mutumin da ya sha abu na haramun yana cikin maye sai ya kulla aure wannan auren bai kullu ba ya kulla ciniki bai kullu ba ya kulla kirada duk abin da aka ce ukud ne abin da aka ce akan ne kulli ne to wannan kullin bai yi ba tunda baya cikin haici amma abin da zai biyo ta kan shi na wajen shika ko wajen yan tabawa ko wajen jinaya wannan kuma za a kama shi da wannan laifin wa ikrarihi da sabanin ikrari shi yayi ikrari ma bai yi ba yanzu misali ana so a tabbatar da shi yayi abu kaza ko ba shi ba ko ana bin shi kuɗi kaza ko ba bin shi yana cikin maye sai yayi ikrarin eh shi yayi ko ana bin shi to nan ikrarin ba za ka kama shi da shi ba saboda lokacin da yayi ikrarin ba hankali shi yake ba aha ka san so da yawa wani lokaci mutum zai yi ikrari ne saboda takura wani lokaci kuma zai ikrari ne saboda rashin hankali shi kuma ƙa'idar ikrari dole sai mutum a ɗaukan ɗin shi a sanin shi ya yi ikrari sannan za a kama shi da wannan ikrarin amma kun takura shi ya takura ya takura ya ce wallahi shi ya yi a halin ko ba shi ya yi ba yawwa aha wadalaqul fuduli shikan fuduli in an ce fuduli wanda ya aikata abin da ba a haƙƙinsa ba yanzu misali mutum ne ya saki matar wani wance e alhaji zaki haka to an sake ki yace na sake ki to yanzu ka ba matarsa bace ba shi da ahliya ko a can kuma mun ce akwai sharadin ahliya to amma can da muka ce duk mutumin da ba shi da ahliya ya saki mace bata saku ba sai ya ce huduli a ciki huduli shine mutumin da ya saki matar da ba matarsa ba shi ba waliyin ainihin sahu ba ba kuma mijin ne ya wakilta shi ba to wannan shine shikan huduli to shi shikan huduli yake ce ka bai ihi kaman siyarwan huduli ne ko siyan huduli ai mun karanta a babin buyu'a ko idan mutum ya sayi kayan wani ya sayi kaya da kuɗin wani ko kuma ya siyar da kayan wani ba da izinin mai abun ba za mu ce za a yi wakafin wannan abun da ya yi zuwa ga jazawan mai abun ko ainihin ko korewan mai abun yanzu misali gidan nan ne sai kawai wani yana son gida hausare kana son gida hausare ya zo mu je wannan gidan ya ma shi ma san ba naka bane kai ma ka san ba naka bane kawai ya ma ya kuka shiga kuka gani da ya ce to mu yi ciniki kuka yi ciniki ciniki ya zauna yanzu ya wannan cinikin sai a ce waye mai gida in mai gidan ya zo sai a ce wane ne ya siyarwa wane gidanka yaya in ya ce a to ni kan wane duk abin da ya zan rusa ne kawai shi kenan tunda wane ne ya ya tabbata kaga ya tabbatar shi kenan in ko ya kore kaga ya koro to shi ma shi kan huduli haka ne baban shi ya saki matarsa ko kanin shi ya saki matarsa ko wani babba abokin shi ya saki matarsa to yanzu kar ku yi kokarin rusawa sai an ji me zai ce in ya ce ta kuwa ne ka duk abin da ya gida na ya tabbata shi kenan kawai ya ji ya kuri shi kenan ta saku in ko ya ce matarsa ce ba yana da ba ya je ya saka shi kenan shi ka ya zama bai ba shine ka bai'i to amma idan wani ya saki matar wani muka saurari shi ne matar ya zo sai ya zo mun ji abin da ya ce ko to idan ya zo ya tabbatar din wal iddatu iddan zai fara ne minal ijazati daga lokacin da ijaza yanzu misali ya tafi aikin haji sai matarsa ta zazzagi baban shi sai babban yayan su ya sake ta to yanzu ka ba za mu ce wace saku ba ba za mu ce ta saku ba sai ya dawo sai aka jira sai da wajen wata ɗaya da wani abu sannan ya dawo da ya dawo sai aka ce kaji kaji kaji abin da ya faru ya ce to dama ya aikanta abin da ya gidan na ya tabbata shi kenan hajiya kin zaku to yanzu daga yaushe za ta fara idda da ke yanzu to ba dama ai wancan zancen banza ne ba matar sa wace ai yanzu da ya jazan a yanzu shi ke ya tabbata kaga yanzu yana nuna ma an kowa ne to din shi ya saki matarsa ba yayansa ba kar ku ce yayan shi ya saki matarsa inda a lokacin ya zo ya ce bai yadda ba kaga tana na matarsa shine iddan daga lokacin da ya zo ya jaza ne ba lokacin da aka yi shi ba wala zima shi ko shika in ya taro wa'incan sharɗan shika ya lizimta walau hazilan koda da gangan ne kai ne matarka ce da nufin shika ka faɗi lafazin shika a halin kuma a matarka ka saka to ko da gangan ne ka sake ta ba ruwanmu da cewa wallahi ai wasa muke nace na sake ta ko da wasa ne ka saka ba yana cewa me salasatun jiddun na jiddun wa hazlun na jiddun ba kal itiki kamar yantawa shi ma ko da gangan mutum ya yanta bawansa ya yantu wannika haka nan aurarwa wajen aurarwa ko da gangan mutum wai kawai ka fito da yar kai wannan yarinya yar waya shi ya tashi wallahi kai wannan bari in kama wa dana ka ba wa dana wai yace na bashi yace na karba shikenan ko da wasa suka yi aure ya tabbata ya tabbata yanzu matarsa ce kawai sai dai a zo ai batun sadaki in ka ce to ai batun ba ai batun sadaki sai mu ce to ai dama akwai nikawul ne nikawul takwir wanda dama shi ba a batun sadaki din sai an yi auren wannan ya ta haka nan komo da mace mutumin da ya saki matarsa ko da gangan ya ce ya dawo da ita ta dawo la in sabaka lisanuhu yace amma banda inda harshen shi ya rigaye ya zo yana nufin wance na an kawo mun ruwa irin a makaranta ne ana karatu aka kabatin shika sai aka ka irin misalai din nan to misalan suna kan shi shi da ya zo yana zo ya ce wance eh bismillah ka mu abinci kawai ya ce wance na sake ki yana tuna misalin makaranta kawai sai harshe ya dauke ya ce ya sake ta to yanzu ka ga nan an rasa kasabi ko ka ga a zuciyarsa ba ba da nufin shika bane to yanzu a nan tunda harshe ne ya dauke shi matar bata saku ba amma ku bambance ce fil fatawa wajen fatawa shi yasa ma aka ce alƙalai su kiyayi yin fatawa saboda in alƙali zaka zauna ka yi fatawa an jima ka zauna a kujera kai hukunci to za ka yi batacciya kwarai kuwa wajen fatawa mutum ne ya zo ya shirya da Allah wallahi wani abu ne ya sami me ne ce kai abun ba daɗi faɗi ba komai ya ce wallahi karatun nan da muka yi ɗan za makaranta ina ta jarrabawa kawai na je ina so in ce ta kamun abinci kawai sai harshe na ya ɗebe ni ce na sake ta to yanzu a fatawa za ka bar shi da Allah ne shi ake cewa duk yana ɗan yawwa sai ka bar shi da Allah cewa matarka tana nan ba ta sukuwa kar ka gaya wa kowa ka je ku zauna da matarka amma an zo wajen kotu kuma ta kawo ƙara gashi nan a gaban malam Bamawi da malam Ibrahim ya ce ya sake ni ko ya zo ya ce harshe ne ya ɗauke shi aka kira shaidu suka tabbatar da yanzu alƙali ba ruwan shi wa ma shahidina illa bima adinna wa ma kunna lil ghaibi hafizin wannan cewa harshe ne ya ɗauke ka ai wani gaibu ne saboda haka kai alkali za ka yi aiki da zahiri ne amma wajen fatawa malami kuma zai bar shi da Allah ne ya ce bata saku ba to shi yasa aka ce fil fatawa wajen fatawa eh yau to wannan in ko shi ka uku ne ba ko ko dama akwai biyu ana akwai matsala mun gane ya ce wajen fatawa shi yasa to da yawa in dai alkali zai rika masa fatawa yanzu misali wajen fatawa an ce bata saku ba wajen hukunci ta saku kana gida ya zo ka zauna kana amsa fatawa ya giya ma ka ce bata saku ba sai ta kawo kara kuma kotu da aka zo ga shedu sai ka ce ta saku da me za ta kalle ka wato a gida fa wallahi da kai shi ce mun ban saku ba amma ko da aka zo kotu ya ce ta saku kaga magana ya zama biyu shi yasa kawai alkali ko tambaya mutum ya zo kaza kaza ka ce to mu dai alkalai ne a kawo kotu a ga abin da zai faru shi ne fatawa ne ko ku je can wajen aran ma ko wajen shehi ku je ku yi fatawa shi ba mai amsa fatawa bane aha aw lukina ajamiyun ko aka lakana wa bobawa mutumin da bai iya harshen ba kawai wai matarsa ce mai yiwa dama ko kun yi takara ne ko na abu kawai sai ka ce wani eh baka iya ainihin waka da Hausa ba ko ya ce bai dama baya jin Hausa sai ka ce bari in koya ma waka mai daɗi da in ka je za ka riƙe wa matarka kawai sai koya mar waƙan sai ashe shika ne waƙan ka ce wance na sake ki shika uku kaza kaza kaza shi kuma ka laƙana mar yana zuwa kawai sai biya mata to ka ga yanzu anan laƙana mar aka yi bila fahamin ya faɗa ba tare da fahimtar me ake nufi ba to shi ma wannan ba ta saku ba kuma wannan kan fil fatawa wal hukumi a wal qaba'i ko a fatawa bata saku ba kuma ko a wajen alkali kai alkali aka ta kawo karin cewa gashi nan ma ga kace din ga wane da wane shi ya faɗa yake kwarai ni na faɗa amma ni ban san abin da kalmar yake nufi ba kuma a hakika an tabbatar da bai iya harshen ba to wannan ko a kotu ma bata saku ba aha au hazali marajin ko kuma ya sururi domin rashin lahiya mutum ne bai da lafiya yana magagin ciwo har ya saki matarsa a lokacin da ya sake ta bai sa abin da yake shi ma bata saku ba au ukriha alaihi ko aka tilasta shi dole ya sake ta bata saku ba aka zo da bindiga da takarda da bayarwa ce rubuta ko ka tashi aiki ka ce a kawo da ka rubuta haka ce sa uku ka sa uku duk bata saku ba saboda me saboda tilasci walau taraka tauriya kuma wajen tilascin ko da ya bar tauriya ai akwai abin da ake cewa tauriya ko wanda kalman a zahiri abin da take nufi daban amma kuma baɗini za ka iya kawar da ita misali ya ce ka sake ta sai ka ce na sake ta daga ɗauri na sake ta daga ɗauri daga daurin ka bada zuciyar ka kai tauriya to duk ko da ka san wannan tauriyan da aka zo a biya ma ka kin tauriyan kawai ka faɗi yadda suke nufi din duk da haka bata saku ba tun da tilasci aw ala fi'li ma allaka alaihi ko kuma aka tilasta mutum a bisa aikata abin da ya rataye shi kan akan shi misali yace jiran da yayi abu kaza a bakin auren matar sa wance jiran da ya aikata abu kaza kawai a bakin auren ta mana yana aikata wannan abin ta saku kawai sai aka kama shi da ƙarfin tuwo aka sa shi ya aikata wannan abin to shi ma bata saku ba kaga tilasta shi aka yi wajen aikata abin illa an yi alama annahu sai ya kirahu ko sai yukrahu sai dai idan ya san cewa shi da sannu za a ci da tashin kuma yi wannan rantsuwan shika ya riga ya sani in ya ce ba zai yi abu kaza ba in ya yi matarsa ta saku ya sa ko wanda za su tashi dole su ya aikata a hakan kuma dutse ya faɗan ka yanzu faɗan da ya yi ya san za a tilasta shi saboda haka yanzu an tilasta shi ya aikata wannan abin matar ta saku au yakunu shar'iyyan ko kuma abin da ya faɗa ɗin na tilasci ya zama tilascin shar'iyyan na shari'a ne kamar me ka taqwimi juz'il abdi fi la ba'ahu kamar kimanta juz'in bawa cikin inda yace ya ginda ya sai da bawan da sakin matarsa yace kun ga bawan nan enani da malam Ibrahim ne ba zan sai da rabona ba in na sai da rabona matata ta saku to kaga ya ginda ya sai da rabon shi da sakin matarsa ana nan ana nan sai shi Malam Ibrahim ya yanta raban shi kaga mun ce ka'idan duk wanda ake tarayya idan mai ɗaya juzin ya yanta raban shi za mu yi kiman ɗaya raban dole ya siya duk bawan ya yantu gaba ɗaya kaga wannan ai shari'a ce ko to yanzu a shari'a Malam Ibrahim ya yanta raban shi ya ce to malam bawan da ka rantse matarka ta saku ba Malam Ibrahim ya yanta raban saboda haka yanzu a kimanta ta dole ka siyarwa Malam Ibrahim ka tilasci amma na shari'a to yanzu wannan tilascin tunda shari'a ce ta tilasta ka kan ana yin kima wancan Malam Ibrahim yana biya kaga kasiyar shikenan mata ta saku saboda wannan tilascin na shari'a ne shine au yakunu shar'iyya ka ta qiymi juz'il abdi kaman kimanta juz'in bawa fila ba a wucikin da yake ba zai sai da shi ban ya sai da in ya sai da bawan matarsa ta saku aw la ishtarahu ko kuma yace ba zai siya ba nan ma bawan ne na su biyu sai ce wallahi bawan nan ba zan sayi rabon kowa ba rabona ya ishe ni jiran da na sayi rabon wani a maimakon aure na to ana nan kuma du sai ya yanta rabon shi yana yanta rabon shari'a za ta tilasta mar ya sayi rabon sauran ya yanta saboda bawa ya yantu to yanzu yana wannan siyan matarsa ta sako aw yaf'alu ba'da zawalihi haka ne ko kuma ya aikata wannan abin da aka tilasta shi din bada zawalihi bayan gushewar tilascin ya ce dirran da ya shiga gida kaza a maimakon auren shi sai aka zo aka kama shi da ƙarfi aka sa shi a gidan kaga bata sauko tun da tilarci ne ko to bayan ya fito kuma gobe ce to tun da an riga an sani da ƙarfi sai je shiga ɗau'an yana shiga sai muke taso da ai yanzu ba tilarci ba shine ya falu ba da zawali fayal zamu to shika zai lizince shi a wayannan abubuwan da muka faɗa kalhinsi kamar inda rantsuwan idan yaminul hinsi ka san rantsuwa kala biyu ne akwai yaminul birri akwai yaminul hinsi shi wannan wanda muke magana bata saku ba in yaminul birri ne ma'anar yaminul birri mutumin da yace ba zan yi abu kaza ba in nayi matata ta saku kaga yace ba zan yi ba ko bai yin ba yanzu kaga ala birrin har sai nan da ya aikata to wannan shine an tilasta shi ya aikata ta saku amma idan yaminul hinsi ne yace sai na yi abu kaza in ban yi ba ta saku kaje yace sai yayi ai bai yi ba yana nan ala hinsi har sai aikata wannan abun to sai aka kama shi da ƙarfi aka rike shi har lokaci ya wuce bai aikata abun ba sai muke ta saku tunda rantsuwan ba na biru bane na hinsi ne ina jin kun bambance tsakanin yaminul birri da yaminul hinsi to wajen tilaccin ta wace hanya yace tilaccin da shari'a ta sani sune wannan kadai da zamu irgo bi khawfi qatlin aka tsoratar da shi da cewa za a kashe shi in bai sake ta ba au darbin mu'limin ko za a mar duka duka mai raɗaɗarwa kamar a ce za a tuɓe shi yanzu a mar bulala ɗari in bai sake ta ba au kaga mu'limin shi duka in ba mu'lim bane aka ce wallahi na sa wannan gwada in faffiyaɗe ka to dan godo ya faffiyaɗe ka sai me kaga wannan ka sake ta kaga wannan ba ci da su ci bane au sijinin ko aka ce za a kama ka saka a kurkuku a kulle dan tsoron wannan ka sake da tilasci ne au kaidin ko aka ce za a sa mutum a mari aka ce wallahi ko ka sake ta ko mu kama ka mu daure ka dan tsoron wannan daurin ka sake ta shi ma za mu dauka a tilasci ne ka sab'in ladhi muru'atin kaman make wuya ga mutum mai mutunci shi anan wajen make wuya kuma yace bi mala'in a cikin jama'a aka ci kai mutum ne mai mutunci limamin unguwa kullum da dan rawaninka da asuwakinka da me yace wallahi sai an zauna a majalisa an zo make ka in baka sake ta ba kai kuma ka san wannan makewan shi kenan zai zubar ma mutunci sai ka sake ta to yanzu a nan za mu ce bata saku ba amma ku fahimci zancen ya ce lizimuru akin kuma zima da in me mutunci amma dama shi wannan makewan ba komai bane iri na ne wanda ba kowa ba dan makewan to sai me wannan ka sake ta na wannan makewan za ce ba tilasci bane ko kuma ya ce zan zuwa in same ka a gida sai ka kulle gida zan kewaye zo in mammake ka to a cikin gida waye gani balle mutunci ya zube wannan ma duk ainihin ba tilasci ba ne sai idan mai mutunci ne kuma aka ce za a zuwa make shi a cikin jama'a au akhdhi malin ko aka ce za a kwace ma kuɗi in baka sake ta ba au qatl waladin ko kashe ɗanka au walidin ko mahaifi la gairihi ma amma banda wani wa'annan banda mahaifi banda ainihin ɗa wani dan dan uwa wani kawu wani inna wani waye wannan duk in ka saki mace dan kashe su za mu ɗauka ta su wani kuɗi eh to kuɗi akwai malaman da suka ce kawai kuɗi mutlakan wasu suka ce a kuɗin sai mutum sai idan kuɗin yana da yawa in kuɗin bai da yawa kamar kuɗi ne tafi wannan ba za ka suke ta ba in ka saka ta so amma akwai wanda suka tafi alal itlaq kawai in ji har kuɗi za a kwace ma ka sake ta a matsayin shi ne bata saku ba